ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah bisa ga tara mu don ci gaba da karatu littafin mu na Nabiyur Rahama sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna dai karatu ne akan yakin Hunaini da aka yi da kuma abin da ya faru a yakin Hunaini satin da ya gabata mun karanta wasu abubuwa da malam ya kawo dangane da menene ya jawo aka samu karyewar rundunar musulmi a karan farko sannan kuma wani matakai ko menene ya faru daga baya kuma Allah ya juya wannan karyewar ta kuma kuma cin nasara ga su musulmi din mun karanta ko za mu tashi na kan as'ilalil muraja'a ina jin haka ne ko yau tambayoyin da ya kamata a yi don a gane cewa ka gane ma darasin da karantar da kai kamar da malam ya saba yana kawa don ya koyar da kai kana bin tarihin manzon Allah daki-daki kuma kana amfana da ilimin da ka koya a cikin duk wani mataki na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ta farko mai cewa mata waqa'at ghazwatu hunaini yaushe ne aka yakin hunaini shekara ta nawa bayan hijira ko yace ma sababuha menene sababin yakin hunaini shine muka karanta cewa kabilar hawazin da taƙif sun taru don su kama manzon Allah farmaki su gama da musulunci tunda sun ga cewa ƙureshawa sun miƙa wuya an ci su a yaƙi ya ce abu na biyu kan kan adadin ƙure jashin musulmi na sojojin musulmi guda nawa ne a ga mun karanta rinduna mutum dubu goma sha biyu ne ya ce abu na uku manin labi alsalahu wasu salama bis ila'i akbari kufarin wane ne manzon Allah ya tura a matsayin ɗan leƙen asiri ya leƙo masa asirin su kafirai ya ta manzala labari na tsaro da shirin su gaba gida wani sahabi ne to ya kai ko kalafa za ka ɗan buru da ƙarfin gago to kalafa kenan to kaga ya kamata a ce bayan an karanta littafin ya ƙara komawa na ɗan bibi littafin a hankali saboda tarihi mu za a darasi ne mai zaman kansa malamai suka ce dukkan rayuwar musulmi ga baki ɗaya da abin da ake so ka yi ga baki ɗaya ya tattara ne a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga aiko shi a matsayin annabi har komawarsa ga Allah to ga kamata ku a ce mu ya sani kuma ya bibiya abu to yace abu na hudu ko madalatu alhazimatu muslimina fi awwal al-amr menene ya jawo aka karya rindinar musulmi a karan farko me ya sanadi shine makaranta satin da ya gabata daga ci akwai sun yi alfahari ko kuma wasu daga cikin su sun yi alfahari da yawan su ko kuma da sauran dalilai da aka kawo kusan guda biyar ko shida ko fiye ma da haka yace abu na biyar tabbata ne sallama mal adad al-qalil ya ce manzo Allah sabata ya tsaya ya jadirce ma'adul qalilun da waɗansu mutane ɗan kaɗai min ashabihi daga cikin sahabbansa wa ahli baitihi da kuma waɗansu daga cikin zuri'arsa mutanen gidan shi ya ce uzkur kamsatun min abradihi ka faɗa mana mutum guda biyar da suka tsaya tare da manzon Allah a wannan yakin hunani bayan mutane kusan dubu sha biyu da sun watsa gaba da sun gudu ko a ga akwai sadana babakarin akwai sadana umar akwai sadana aliyu sadana muawiya abbas bin abdul mutallib ko ba ka bane kaga an samu guda biyar ke to sai gaba ta gaba shine yanzu an gama yaki mun ji duk abin da ya faru sai me sai raban ganima ko kuma yawan ganima da aka samu a wannan yaki dan malamai suka ce a yakin hunaini an samu ganima mai yawa wanda in ban da yakin kai bar da aka samu ganima to babu wani yaki da aka samu tarin ganima kuma ya kai yakin Hunayn saboda mun karanta a farko cewa shugaban su kafirai ya ba da umarni a fito gurin yaki ne kowa in zai taho ya taho da matarsa da 'ya'yansa da kuma duk abin da ya mallaka kuma sun kai mutum dubu ashirin da hudu to har sun taho da kaya tarin dukiya mai yawa sannan kuma ga shi yanzu Allah ya ba da nasara a kansu an ci su a yaƙi an karya rundunarsu na haka dai an samu adadi mai yawa na gani malaki cewa laɓin sadaka to laɓin sadaka ma aka bar bihi alaihi wassalam wa huwa sadiqul masduq abinda manzon Allah ya bada labari game da shi to ya tabbata dama shi manzon Allah mai gaskiya ne kuma abin a gaskata ne duk abinda manzon Allah ya faɗa ya ce zai faru tabbas zai faru na fata an gane yake cewa shina bushira sahabuhu wa hum qadimun ila hulani lokacin da ya bawa yayi wa sahabbansa albishiri sun kamo hanyar zuwa hulani wa qad asbaruhu rajulun saboda wani mutum ya bashi labari cewa bi kuruji hawazin wa ma'ahum nisa'uhum wa amwalahum lahum saboda wani mutum ya bashi labari cewa ya manzon Allah na yi tafiya na shiga cikin mutanen kafiran nan na gano shirin su da kuma tafowar su gaba daya sun muto gaba ɗaya ne su da ƴaƴan su da kuma dukkan dukiyar su wa qala sai manzon Allah ya ce killaka gani mutum musulmi na gadan insha Allah yace duk abin da ka gani na ƴaƴansu da matansu da dukiyoyinsu gobe in Allah ya yarda za su zama ganima a gurin musulmi kuma yadda manzo Allah ba da wannan labarin haka ya tabbata sallallahu alaihi wasallam yace wala qad kanat ko haka diko ganaimu hadhihi al-ghazwa kathira malaki cewa an samu ganima mai yawa a wannan yaki na Quraysh saboda haka an ambata ta saboda dukkan iyalinsu ga matansu ga ‘ya'yansu ga dukiyoyinsu ga baki da ya ce balagat minas sabaya sittatu alaf an samu kuyayi bayi da aka samu a wannan yaƙi sun kai mutum dubu shida aka kama su a matsayin fursunan yaƙi matsayin bayi a yaƙi tsakanin maza da mata da ‘ya'ya da waye mutum dubu shida aka kama ya ce minal ibil arba'atu wa shirina alfar an samu raƙuma dubu ashirin da hudu raƙumi zunzurutun raƙumi dubu ashirin da ta gaba ƙaramar dukiya ba ce wani wa min al-ganabi asra min arba'ina alfan shatar an samu kuma ƙananan dabbobi tsakanin tumaki awaki da sauransu sama da dubu arba'in ya ce wa arba'ata alafi uqiya min zahabi an samu kuma uqiya na zinare sun kai adadi dubu hudu ƙungiya wani ma'auni ne da ake auna zinari a wancan lokaci to an samu irin wannan adadin ya kai dubu kaga zinari fa asalin kuɗi ce kaga ba karamar dukiya aka samu ba a wani yaƙi ce wani abu kuma ya yawa da an rage shi ya yi ƙara da yawa sosai ta waje ke ina biki wakila aksara min zalika wasu ma suka ce abin da aka samu ya fi wanda ma malam ya faɗa a yanzu ya fi raƙumi dubu ashirin da hudun ya fi bayi dubu shida ya fi zinar da aka samu ƙungiya duk wanda ya fi sata ma'ana dai an samu tarin dukiya mai yawa da haka aka ce ba a taɓa samun tarin ganima a yaƙoƙin da manzo Allah ya yi ba kamar wannan na fata an gane ولقد كان من كرمه صلى الله عليه وسلم حكم يتي ولقد كان من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا kasance daga cikin karamci na manzon Allah wa ra'afatuhu wa rahmatuhu da tausayinsa da jinkansa saboda shi dama Allah ya kwatanta manzon Allah matsayin bil mu'minina raufun rahim dangane da mu'minai shi yana da tausayinsu da kuma jinkansu ba mu'mine kadai ba duk wanda ya alaka da manzon Allah zalla nan wasu hali tausayawa da karimci da kuma jin kai sallallahu alaihi wasallam yace to daga cikin irin wannan hali nashi na karimci da kuma afwa da tausayawa an afsara kutul bala'i afsarata min at-ta'i yace sama Allah bai raba ganimar ana gama yaki bai raba ganima ba sai da ya bari aka dawo har aka zo ka'ifa ba na ka ɗauki ɗan kwanaki ba a raba ganima ba an dai tara su a ɗaya ga fursunonin yaƙi ko yanki da bayi da sauransu ga tarin rago abin nan raƙuma ga dabbobi ga kuma kuɗi ko kuma zinare duk sai Allah ya ce a tara su an da kwanaki kafin ya raba saboda yana jin cewa ko su wanda suka gudu a yakin hawazin ɗin kenan za su dawo su tuba ta musulunta kaga in ba a raba ganima ba suka musulunta to akwai abin da za a musu na alfarma da yawa sabanin a tare daga an raba ta na fata kun gane don haka sai mazala ya jinkirin rabawa don kwaɗayin ba su dawo su shiga musulunci sai a ba su dukiyarsu domin dama asalin yakin ba ana yi ba don a samu dukiya ana yi ne kawai don a kare addinin Allah a ɗaga matsayin Allah yake kune ne ko za su dawo gaban manzala su tuba su shiga musulunci to dai gaba su dawo ba har kwanakin ɗauki lokaci sun makasama ha sai raba ganima kuma sallallahu alaihi wasallam ba daga cikin waɗanda sun shiga musulunci babu jimawa a garin makka za mun karanta ko sun musulunta kwana ɗaya ko biyu aka tafi huneni to haka musulunci bai tabbata a zuciyar su da yawa daga cikin su tun daga shi mun karanta ma satar da ya gabata wasu daga cikin su suka ga an karya lagon musulmi sun koma suna gudu suka yi murna suka ji daɗi suka yi fata ko ba mun karanta ba suke cewa wannan gudun nasu ba zai tsaya ba har bakin teku wani kuma ya ce ai shi kenan an karya ma tsafin su suna murna da abin da faru da musulmi kawo kuma ga sa da jinan musulmi a matsayin musulunci kaga musulunci bai kama zuciyar su ba da sun zala dauki irin waɗannan sai ware dukiya mai yawa sai fara ba su inda ya tabbata a musulunci ana ba da zakka ko ga mutumin da yake ba musulmi ba dan kuɗin ya shiga musulunci kana da makoci da kirista ne ko arne ne pagan ne haka kuna mu'amala kullun ya zauna a cikin ku kuma ga shi ta fi shi arziki za ka iya bashi zakka don kuɗin a jihar shi musulunci kalmar kuɗi ka ce masa ga wannan ya ce maka na me ka ce zakka ce ko musulunci ne ce a yi kamar bayani akan musulunci sai ya gane abin nan tausayi na musulunci da jin kansa hakan wala Allah in yana da rabo sai ta shiga musulunci to zala su kuma haka yi musu ga sun musulunci amma musuluncin bai gama kama da su ba sai aka kara musu da kyaututtuka na mamaki aka ba su abin da ya wuce hankalinsu sai wannan ya ƙara musu ƙarfin imani na fata an gane to shi kenan haga an samu abin da ake bukata ke ya ce sai ya ba su dukiya mai yawa minhum daga cikin irin waɗannan mutanen abu safiyan akwai abu safiyan a ba hu mi atunan ibni manzon Allah ya ba su raqumi 100 wa arba'ina da ko eh wa arba'in ya ba 140 raqumi wa minan zahabi kuma ka ba shi wani abu na kuɗi ru'iya akalla arba'in na zinari aka bashi ga raƙumi guda ɗari ga kuma ru'iya ta zinari guda arba'in aka ce naka da kai kaɗai na fata an gane dukiya ce mai yawa ko a yanzu raƙumi ɗari nawa ne kuɗinsa ba shi bane diyar da ake ta rubuta ɗin nan to haga ba ƙaramin kuɗi bane ba ƙaramin kuɗi bane yace wa talaba libnihi yazid wa ma'awiya kuma sai shi abu su bai to ai ya manzala akwai ɗana yanzu akwai mu'awiya su maka ba su zala mai kyauta ne shi bai san rowa ba da su ma a ba su a ba su su ma kowa ba ɗari ɗari me za da dukiyar manzala baya son kuɗi baya tara kuɗi shi ba wanda yake da kuɗi yau ba irin malaman zamani ba ne shi kadai an ba shi sadaka ya jirgi an ba shi kujerar hajji ya tafi an ba shi kujerar hajji ya kai matarsa an ba shi kujerar hajji ya kai ƴaƴansa bai ta bawa a na'ibinsa ko da aka mazala ba aka yake ba sallallahu alaihi wasallam sai ce a ba su suma suma ya ba su ya ce ina miki wa da hakiman gatin al-ibli ya ba wa hakiman shi ma raqumi dari sun matsalaba mislahu ba bahu sai ya ce amazan Allah ka san ni ne jama'a ni ina da ƴaƴa da yawa ina da mutane da yawa a garin maka ka ƙara min mana dari fa aka wace a ƙara min ya ce a ƙara min dari sallallahu alaihi wasallam shi mai yiwuwa san da yake roƙon ina sa karamar ko goma ko ashirin eh wala Allah sai za ce a karamar ɗari sai za mu ba wuce hankalinsa da ta kai wannan annabin gaske ne shi ba duniya ba ta gaban sa to irin wannan aka yi amfani da shi a gurin tabbatar da imanin sa tabbata a musulunci ina fata an gane mazala ya yi abubuwa da yawa gurin shigar da mutane musulunci shi yasa wanda yake yabansa daga cikin masu ba manzala yake cewa afadan nada faidan wa a'mal sadatan fasasa bi zakal kalqi lilan wa shiddatan ya yi am- ya ba da kyauta ta mamaki yace a fada ya kwarara kyauta ba ma fada ba kwarara kuma da ruwan yake tafiya na kogi idan ana ambaliyar ruwa haka ruwa da yake gudu to haka yake ba da kyauta shi manzo Allah gaskiya manzo Allah ban rakun yace ba hidari ya manzo Allah karama ta karama dari kaga dai yanzu gaskiya baka ce a samun gyara ainihin ka ba baka daga shi bane ko a dan kara ma ne wanda haka daga cikin alamu na kamar talauci-talauci a ranka da ɗan kwaɗayi ka siya baka so ɗan samun gyara a ɗan kyauta wani dole abubuwa ne sai a hankali ko ya ce ku ƙara wani ari sai zai abin ya wuce hankalinsa daga nan ma kunya ta kama shi ai ba zai ƙara wata magana ba ko shi kuma ne siya manzo Allah an ba shi ɗari ce ɗana ma wani shi ma ba shi ɗari akwai wani wani shi ma ba shi ɗari sai wa kuma ta ayi manzo Allah isa sallallahu alaihi wasallam eh yace wa da safwan bin umayya wa suhal bin amr ko wal aqra bin habis ko sanani wa uyayna bin ihsan kullu min mutaba'iran jaba wa'annan mutanen kowa a cikin sura kuma 100 100 100 saboda wa'annan manyan mutane ne a cikin qurayshawa kuma sun musulunta sun tsoho yaki da manzon Allah a karan farko a rayuwarsu a jiya da shekaran jiya ba su da maki a duniya sai manzon Allah yau kuma ga su karkashin tutar manzon Allah duk da cewa kyakkyawan halin da ya musu da ya tiya da ya musu a yakin da aka yi fatawa makka ko suka ji kunya suka ga musulunci to amma da yawan su musuluncin ba sun shiga gaba ɗaya bane to kuma sai gashi ya ƙara musu karamci kan karamci sai abin ya zama kuma yanzu ya zama sarkin su ma saboda kunya ya ce wa da gairihim sannan sai ba waɗansu ma da ba waɗannan ba sun makasama bai kaso gani ba to bayan an gaba wa'annan manya-manyan mutanen makka don a jawo duce su tabbata a musulunci sai kuma ka raba ganima ga sauran mayaka domin dama ka sami irin wani tarin ganimar ai ana raba ta da gida biyar ko ba haka bane ana ba manzon Allah shi yake da damar ya zai da wannan kasan kafin a raba ko bayan an raba saboda ka sai abin da dace da su kuma sai aka raba sauran mayaka kowa aka bashi dai abin da ya samu na raban shi ya ce sun maja'a wa fudu hawazi bayan an gama rikin ganima sai ga jama'a taro na mutanen hawazi sun zo su gun manzon Allah musulmi na sun shiga musulunci suka dawo suka ce ya manzon Allah ga mu nan mun zo da shahadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah ragibina fil afati bayan kuma sun musulunta suka ce to suna fatan manzon Allah ya musu afuwa ya tausaya musu al'afu alaihi ya tausaya musu matarka da ‘ya'yanka da dukiyarka gaba ɗaya babu daga kaɗe ta ga mutu ya daga cikin musiba ina ba ta an gane in mutum ba jarumin gaske ba ne ba hayar ji ayyar ya haukace ko ya ce wal insanu ilayhim suka ce ya manzan Allah ka kyausaya mana ka mana ihsani ya manzan Allah Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi rahimahullahu ta'ala fi sahihi yace sa'adu sallama an yarudda ilaihim amwalahum wa sabayahum sun tafi mazala bayan sun musulunci suka ce mun Allah ka dawo mana mu da dukkan ƴaƴanmu da matanmu kuma da dukiyarmu gaba ɗaya to amma sun yi latti tun da an riga araba gani da sun zo kafin araba shi yasa ya ja lokaci bai yawa bai raba ba dan su zo ai wannan abu to kuma su zo su ba har sai bayan an gama rabo to mazala kuma shine ya kawo adalci zaka shi kowa yi adalci yanzu an riga araba kowa na shi har kuma za ta kowa kuma ya dawo da shi kuma mai da musu yanzu ya zama haƙoƙin kowa na shi to ba za a yi haka sallallahu alaihi wasallam ta san ba abu mai cire a duniya kamar dukiya shi sa wanda ya bare a cikin mutane shine yana kaffa kaffa tsakanin taɓa dukiyar mutane ko da mutumin kuma waye ɗin kai ko ya yarda da kai to ka tafi a tsakatsaki akan harkar dukiyar mutane domin abu ne shiga rai bai cin zuciya in ba wanda Allah masa ƙarfin imani ko juriya ba na ba ta an gane da haka sai suka nemi cewa mu Allah a tausaya mana a dawo mana da dukkan dukiyarmu da kuma ƴaƴanmu ga baki da matanmu suka roki wannan alfarma a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ma'i man tarawna to ai ba ni kadai bane kuna da ganin ga mutane na a gaban ku zan mutum dubu goma sha biyu kuma an riga an raba komai inda ni kaɗai ne tana hannuna ga baki ɗaya sai ɗauka rika na baku wani bakwai wani abu manzan Allah dan wata ran ya ce wa sadana abazar ya ce ya abazar ka ga dutsen uhudin nan ya ce ya manzan Allah na gan shi ita to da Allah zai mai da mun wani tarin bol zinari ya zama kamar dutsen uhudu to ba zan samu nutsuwa ba ba zan ji daɗi ba a duniya abin da ya burge ni gaba ɗaya shine gaba ɗaya in sadakar da shi in ba wa duk mutane kar ko wanda za ta tsawar a hannuna shine kawai ni farin ciki shi ba zan ba tarawa yake na ba ta an gane yasa aka kusanta ya cewa shi kyautar sama ta fi iska ta safiya yanzu ka sadara ana tsananin zafi da bazara in aka tsallar asuba za ga ana wata iska mai dan daɗi mai sa jikin mutum ya mutu dan yi bacci to manzala ya fi wannan iskar ma kyau shi kyauta kawai sallallahu alaihi wasallam ita kuna gani ga mutanen tare da ni ya ce wa ahabbal haditha ila asdiqaihi to amma ku saurara bare a yi magana mu tattauna da mutane sai mu ji yaya za a yi kuma sannan ku gane ko da fa za a maida muku ba fa duka za a ba ku ba sai yanzu an riga an raba ba za kuma a ci mutane kowa ya dawo da abin da ya mallaka ko an baka bayi bai baiwa an baka bayi an baka kuma ara kuma an baka kuɗi kuma ta duka dawo da shi aga ta leƙo aga ba kowa bane zai iya wannan hakuri sai masu ƙarfin imanin gaske yace sai dai faktaru ihda qa'ifataini to ku zaba mu daya cikin guda biyu in masabaya ko sabaya ko a ba ku duki abin nan ƴaƴan ku da matan ku ku yanki kin wa in malmal ko kuma ba ku dukiyar sai ku zaba ɗayan biyu ko dai a maido muku da dukkan zuri'ar ku ƴaƴan ku sun zama sabaya ko ku yanki da to za mu ce kowa ya hakuri ya dawo da su da matan ku da ƴaƴan ku sai ba ku yan ku tafi gida amma kuma baka da kosisi to amma ya fito yayi na fata an gane yau ga matar ka ga yanka ka koma garin ka cigaba da fama sabon nema ko kuma a rike su wa'annan kuyayin inda riga an raba su sai kuma a maida ma dukiyar ka kaga ko mutum kirki ya bai zaba wannan ba mutum kirki bai zaba ka ba amma in mutanen mu ne anan wallahi wani cewa da shi an ba su da tafiyar su wani ba su ishe shi yawa sun kishe da yawa sun yi gara ma a hirin dama ya tsani mata tashi ma gaba ɗaya shi so yake mata mutu subhanallah ba za a cewa ne kawai kudin sa ka sake sabon duniya kawai Allah bai gije saboda ya ce wa ƙarƙa na ko ina ne isa ne su bihim mazala ya riga ya musu duwa to ga abin da ya kamata a yi falamma ta bayyana lahum da suka gane cewa annar su sallama bayar radin ilaihim illa ita tsaye fitani sun zanta da yanzu manzon Allah ba zai mayar musu dukiyoyinsu ga baki ɗaya da kuma ‘ya'yansu da matansu ba lalle ba za a yi haka ba ko dai a ba su matansu da ‘ya'yansu babu dukiya ko kuma ba su dukkan dukiyoyinsu na kuɗaɗensu na gwalɗinsu da raƙumansu da babinsu amma kuma a riƙe matansu da ‘ya'yan sabaɗin kuyayi sun zama bayi sun tabbatar da yanzu ɗaya kawai za a ba su cikin abu guda biyu sai suka yanke shawara su ma su zaɓi wanne ya ce ƙalu suka ce fa inna naktaru sabaya to mun zaɓa ba mu ku yangin mu mana ƴaƴanmu da matan mu shikenan a rike dukiya kuma wannan da gara mutum girki ai ko yawa dukiya ai anan aka samu kuma aka sake nema Allah zai ƙara bada to amma matar ka da ƴanka fa a ga yau sun tafi kenan yawa to shine kuma ga maka zuriya kenan ai ka zama mai kenan to ka ga an samu matsala kenan eh fa qamu sallama fil muslimina to da sun gama yanke zaba sun zaba guda daya sallallahu alaihi tara musulmi gaba ɗayan su sai ta hi tsaya cikin su fa asna ala allahi ma huwa ahlihi sai ya gode wa Allah yayi ba Allah da abu da Allah ta tsaye shi yace innal hamdulillah zuwa karshe dan ya karantar da sahabbai cewa duka da kai jawabi to ka fara innal hamdulillah ko nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ko ba ka bane in ka tafi zance gurin budurwarka sai tana fita ka ce innal hamdalillah da hamaduhu wa nasta'inuhu ta ce ah al-ustaz akbar ka ce Allahu akbar suka shiga bar sai zaka ga Allah ya kawo maka ma bayani mai tsari sosai ba saboda ka nemi taimakon Allah ka yi abun kuma da mazala yake yi kafin ya fara jawabi amma kana zuwa ka ce a san da zuwa ko ina kwana ina a wannan sai a hankali kawai ka ce inna alhamdulillah zaka sake jawabi eh yace sun makala sannan sai ce amma ba'ad to bayan wannan fa inna ikwanakum yan uwanku qad ja'una ta'ibina sun zo mana sun tuba sun shiga musulunci jiya mun yi yaƙi su ko shekaran jiya sun gudu mun kame zuri'ar su da dukiyoyinsu har an raba wa kowa to ga su kuma yanzu sun taho ga baki ɗaya sun tuba sun ba Allah sun musulunta kuma suna neman a musu afuwa ko eh ina ne wa inni qad ra'aytu an arda ilaihim sabayahu ina so a maida musu duk zuri'arsu ɗayansu da matansu dukiya da aka raba kowa ya rike amma ɗayansu da matan da muka rarraba kowa ta zama kwaye a gun kowa to kowa ya dawo da su sai a ba kowa iyalin sai koma gida su ke kuma sun ga musulunci ko yau to kaga fa salam manzon Allah saboda haƙƙin su ne bai ba su umarni da dole ba yace ni ina so a maida musu da matansu da 'ya'yansu amma ku saurara ku ji faman ahabba minkum an yu'iba bidarka duk wanda yake so yayi haka ya dawo da ku ya gilla aka bashi da a matsayin gari da yakin sa amma a bisa san ransa ba tilasta shi muka yi ba ya ga cewa ya dace shi ma yayi ran sai yana so bai ji cewa an takura mara ba to ya bada ya dada su a ba mutane 'ya'yansu su kuma da matarsu ko kal ya ya ce wa mun ahabba minkum an yakuna la hadhihi hatta nu'i iyahu min awwal ma yu'ti Allahu alaina falyafal wanda kuma yake so zai ci gaba da rike abin da aka bashi na kaso na ganima da Allah ya saka raba to rike kansa da fata an gane wanda yake so dan radin kansa dan ya faranta wa ƴan uwansa musulmi ya tausaya musu shiga masifa an ci su a yaƙi an kwashe dukiyoyinsu duka gasha na ganima an kwashe matansu da 'ya'yansu sun dawo yanzu sun tuba sun musulunta ai dole tausaya musu ko to a ba su matan su koma da ayyansu ma wanda yake so ya haka to ya bayar wanda kuma yake ga a'a shi zai rike kasan da aka bashi tunda nashi ne ya zama nakasa shi ma sai ya kayan shi shike haga manzon Allah ko an ba kowa yancin sa sai suka ce malamai a tarihin duniya ba a taba yi ba ko ba za a yi ba mai arziki da manzon Allah duka sahabbai suwaye su akan manzon Allah haka su ba ba su zama suna abin nan ba shi shi ne ga baki daya to amma yanzu har kamar ka ce rarrashin ce yake saboda adalci saboda ka gane cewa haƙƙin mutum akwai hatsari a cikin sa in kan mutum karfa karfa kan haƙƙin sa saboda dan kare ko matar ka ce to sai ka amsa kuma kwairi a gaban Allah saboda haƙƙin sa ne yayi sai da ka ce kawai to ka duba ka gani da in ka ga zaka iya ka bayar in zaka yi ba kuma shi ke har ka ce kawai ba shi da Allah shi kuma da Allah ran sai na san abin to ba a haka sai da ka lallabe shi in ma siya za ka yi ka siya tun lashin na fata an gane sahabi yana so ya sadaka ko sai ya ɗauko kuɗi sai ya ajiye a masallaci zakka ce bai ba irin an yi sallah an watsa ba kuwa sai ya ajiye yana fatan wani ya zo ya gani ta fito shi ne ɗauka sai ɗansa kuma saurayi shi kuma ya kuma masallaci ya ga ga dukiya kawai sai ɗauka sai tafi gida baban sai ga zakar kudin a hannun dan tun haka zamanin da ai zaka ake saka kudi a daure ku shi sa ke cewa zaka za ka riga sunan lari zama na 200 ta sa zaka daura ce zaka ina sunan ai sunan safin zaka ko haka ne baba ko ka zo sai ce wannan fa yace a na ganta ne musallaci ta a ni na kai masallaci amma ba kai ne ne ka dauka ba saboda ka mayar a babu wallahi ina son wallahi ba da ko sisi da kuma ga ina so dan yi kaza da kaza da kaza sai na dauka ba kamar mun mana yace a ni ba kai na ba to zamanin manzon Allah ne kowa yana jin cewa in ni shiga damuwa ya zo gun manzon Allah kafin kansa sai daga gun manzon Allah yace ya manzon Allah ga dana ne. ni na ba da zakka na aje a masallaci dan wani ya dauka shi kuma zo dauka ni kuma ba shi nake so ya dauka ba na ce mai kuma ya ce yana son kuɗin yanzu ya zai ya manzon Allah mun ce kai abin da kai niyya na sadakar ka Allah ya baka ladan ka an gama ina fata an gane kai kuma ka dauki kudin ya zama naka kai wajen kashe kayan ka sabda suke da eh kaga musulunci kenan kaga tunda haƙi ne ya shiga sai ka kowa ban da ya gamsu shi na ga cewa ba dan sai kamata ya dauki wannan kudin ba ka zo ai niyyar ka da kai niyyar yin sadakar agun Allah an gama har an shiga ma da komai kamar to wanda kuma ɗauka kowaye ma ya amfana ɗanka kuma ɗauka ko ya amfana da shi shi kenan talas to musulunci kenan kisa in dai haƙƙin mutum ne karke wasa da shi har ga cewa matar ka ce ka take mata haƙƙinta ka mata tsawa ka mata kaza ko ɗanka ne ka toye masa haƙƙinsa wallahi ran tashin kyama ka shiga uku ba a shiga aljanna da haƙƙin wani kuma ran tashin kyama ba a yin yafiya kwata kwata ba a yafiya kwata kwata ba a yafiya tashin kyama ka gaskace mutum wani ya shi maka a ba a yi dan kai din baka sanya za ce ba ba ka samun nutsuwa sai kaga cewa ka je manzon Allah ya baka ruwa alƙasar ka sha ka shiga aljanna tukuna ka ce alhamdulillah alladhi sadaqana wa'ada haka zamu faɗa insha Allah ko to wannan shine amma kafin nan ba a maganar yafiya kowa so yake ga wanda yake bi bashi ma ya riko shi yawa yawa ta'al ta'al ka cinye mun kuɗi na dubu kaza a Najeriya ya Allah gashi sai a kwashi ladan sa a lafta mun yallana da shi kenan to haka ake yi za ta tarke wasa da haƙƙin mutane Allah ta kun ga duk wanda yake so ya bada ma ku yanga da ya karba dan ya faranta da aka aladin kansa kuma ya tausaya su yan wata musulmi to ya bada wanda kuma yake sha'awar zai rike kayan shi nashi ne sai rike kayan shi kenan kaga cikakken yanci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma ka koyi wannan in ɗaya ci kuɗin uba? Eh a musulunci idan ɗaya ci kuɗin uba ba da sanin uban ba ya yi zalunci kuma sai ya biya ba da sati kyaman biya kamata. Kun gane? Ya sati kuɗin baban shi ba da sanin baban ba ya yi zalunci kuma zai biya baban bai ban biya kamata ba kafin yin Amma uba ya ɗauki kuɗin ɗa ko nawa ne ya kashi ya ta halak hani an mari'a yawwa hani an mari'a yawwa ko bai sani kawai dai an ga uban ne shi kuma sai yi bil ma'arufi ka dai wadan kuma ya zo kare zarar da a banza kuma zuwa ya da kwanci uwa kwanci amma dan ga kuɗi ya shaka ya san baba ya da kuɗi kuma ya ba a cikin talauci baban ya ce ba ni kaza ce babu kuɗi ba ni kaza ba kuɗi don ya ɗauki kuɗin sai komai ba abin da za a masa a shari'a musulunci saboda duk abin da kake da shi da kai da abin mallakin baban kai haka mu zalla ya faɗa wa wani daga cikin sahabbai yace da kai da dukiyarka mallakin baban kai ina da damar ya ɗauki dukiyarka baka sani ba ya uzurin sa sai da kai kada yi mugunta kuma kada abin zai zazanto misali karya zari ne ko kuma almuzaranci amma don ya ɗauka ya uzuri da zai biya bukatunsa ko ya ba waɗansa a matsayin taimako kuna babu laifi a ciki yasa in ɗana gari ne ma a ya kamata ba na shi ma allowance da ƙarfi ta da ma ba zai ma yi yunwar na kuɗin ba bari ma tambaye ka ko ina fata an gane ya kamata ka bashi da hannunka kuɗi albarka ka ciro abu ka ta gashi nan me wannan yayi ka ta aka riƙe abinka kana da mutane na eh zai iya ranta sosai ma? To, sai ya ce, kai kudin nan babu, na kashe kawai ka bar su sun wuce, ya ci halar. Amma da ce masa zai ka bani. Domin da muke samun matsalar shi ne, galibi iyayen ba sa taka matsayi na iyaye, sanda yayin su ƙanana. Kun gane? Ka aifi ɗa, ka bar shi ba ci mai kyau, ba sha mai kyau, babu sutura, ba karatu, ba magani babu wani gadiyar kawai dai aikarsa kai ka bar shi ya ta fafutuka a cikin wahala shi da mamarsa wani ma kun rabu da mamar tashi ya fada a nan ya tashi a nan shi tubba wahalar duniyar nan shi ya sha wala Allah ma ka auro ta mata mara imani ka yi mara shari kuma ka yarda ka ci mutuncinsa akan abin da ba da laifi wala Allah ka kore shi ma a gidan duk ba suna yi iyaye sai ya tafi kuma zai samu kuɗi ko ga lokacin wani zai ayi kuɗin ka na wani haka ba zai yadda ba na fata an gane saboda kai ma ba kamar abu da ɗauka kai ba ban shi bane amma in ka rike ɗinka ko garin kwaji kake ci da shi kuke ci tare ya sani ka ci ɗan zo tare da shi kuke ci ya sani yana ƙarami tare kuke komai da shi a gaban shi ake komai ya gaje ba a wulakantar da shi ba iya arzikin da Allah ya ma ya ga cewa yana amfana da arzikin ka baya kwana da yunwa baya rahin sutura babu in magani ta za a je a masa an sa shi a makaranta an nuna masa sana'a to dan ya samu kuɗi ya zaki ba kama wa yake da shi ma kamar ka a duniya ba zai bai bare da ba yake shi kansa ma Allah Allah yake ga cewa ya karanta ma da ne sulka abam ya sha wahala gashi ba shi da shi amma kullum fafutuka yake ya nemo ya bamu ko ba ka bane zai ga sallah ya fara wa ya kai shekara goma kamar sabon dinki kai kuma ga kayan ka a yaki ka tafi idi ai ba zai manta ba da hankalin sa eh amma yaro ya zo ya samu dan kudin sa yayi da ko ya sai da ruwa yayi waye naira dubu biyu baba su kawo min ɗari biyar zan sai kaza ba ka suke ba ya kore shi ko kuma ya karɓe mata kawo za a siya ma kuma sai kashe zai manta wannan abu sau da zai bar kai da kifa man shi don haka ba zai ji daɗin ya girma ya kuma arziki kuma ka zo kana masa wani abin nan ba sai dai in ya samu ilimin addini mai yawa shi ne ko zai haƙuri ma dan Allah na fata an gane amma duk wanda ka rike shi da gaskiya ka masa abin da uba yake wa ɗa na gaskiya haƙoƙin ɗa ka saske masa Allah ma ba zai bari ya maka irin wani ta fiskancin ba ba zai iya ba ma zai ba zai ma iya ba shi ma saboda aka yi alfaharin sa na fata an gane ba haushe mai ce da wa ake ado da uba ake ado ba da riga ba za ka zance ɗan gidan waye ko ba yi ba ne to shi ne bisa inda kai iyayenka za ga Allah ta bata ka ƴaƴan suna ƙaunar ka su ma suna kuma tausayin ka amma kai baka zub da ruwa ba kuma kana so ka samu danshi haka ba zai yi ba ba zai yi ba idan ka ga Allah saka kai su tsane ka su tsangwame ka ga kaga da ƴaƴa kuma ka zo kana bara saboda kai ma ka saka ƴaƴan sun yi bara suna ƙanana haka Allah ke wannan hukuncin ku lura ku gani za ga mutum dattijo gashi yana fama da wahala daga zance ba shi da 'ya'ya ne da ba ƙa'ida duk wanda yake da 'ya'ya ya kamata a guda ba ya wuce shi ta tsaya da 'ya'ya to ba ya haka to ka bi tarihi mai wasan da suke ƙanana walakantar da su yi shi ma ya ci mutuncin su ya kori su ya walakanta ta kawo tsantsan yi maza zan da suke zai bar su ko wani gurbe su kaita ba amma ita take fama da 'ya'yan a yaran sun sani ai akwai wani abu da ta faruwa wata ta ce babanta baba ka ce na'am ta samu ba kawai baba na ko sai zage ta ita ce a in ji wato miya abin zagi ban da kai ai da aka tambaye me da dalili yes ta ita to bi me yasa kika faɗa ta ce to ga wanta kawata yar makotan su ce baban su aga da sallah ya musu dinki kala kaza ya sa musu takalmi ya ba su kudin lalle ya ba su kudin kaza kaza waye da wane amma kai tunda nake baka taɓa min dinkin sallah ba sai kawo mari sai zagi ta ganin eh za ta manta wannan abun ne sai da kawai ta ma mu'amala na baba amma wallahi ba ta sa maka in za ta iya baka naira dubu ɗari tana da shi sai ta baka dubu goma to ta san waya mata wahala wata ce ta mata ta take ta fama sai ta ba uwar dubu ɗari biyar man tana da shi su haga mutum shi ya siya kansa a ba kuma sakamakon da kai sai Allah ya sa kai ma amma abin da ka shuka ka girba haka duk wanda ya kaskantar da zuri'arsa daga matansa da ƴaƴansa ya kaskantar da su basu ba ci ba sha ba sutura suka walakanta yaro ba maraya bai da cikin bala'i da talauci da musifa ba takalmi ba abinci ba magani ba makaranta wallahi idan ya girma ba zai tausaya maka ba kai ma sai kai wannan marayan kai wasa Allah ka tsare mu in da kika raman ba shi ma ya halaka shine sharin abin aiki saboda Allah kai ma ɗora maka haƙƙin kula da iyayenka in ka girma to ni iya shi ma kuma ya shiga masifa eh ko ba su maka ba ai haƙƙi ne guda biyu kai Allah ya ce ga naira dubu ɗari biyar ka ba ɗanka sai ka cinye shi ma ɗan da girma ta ce ga dubu ɗari biyar ka ba banka shi ma sai ya cinye duk ba kun yi lafi ba dama dukiyar ya baka ma ba Allah bane baka so shine so haga illar shine kai ka daza zuriyar ka rahin albarka shi ma da yake kula kaɗin sai Allah ma kuma uku ba yi nan gaba to da kamata sai ya barka da haƙƙin ka kai in ma ba zai yafe maka ba sai ya barka ya maka shi in san da sai maka sai ta maka har kuma ka mutu ko shi ya mutu shi an gama in aka je gaban Allah kuma haƙƙin sa kuma sai Allah karɓa ya bashi wallahi akwai wani da taɓa tambaya ta wani matashi an yi magana akan abin nan wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani sagira ko sai ce shi ana maganar ayan shi tsoro ne ke kama shi na ce tumi abin tsoro ya to ai an ce a fasar ayar ka rinka cewa ya Allah ka tauska cikin mahaifana kamar da suka min nima ina yaro to shin yana in yi in zai baban sa azurfi tsoro yake saboda abin da baban shi yamar in Allah zai baban shi irin wannan abin baban ne zai ci gidansu wallahi haka yace mu saboda abin ya wulakantar da shi yace shi ba wani abu da uba ke yi wa da da baban sai mar a iyawayen wahala ya ta sha da hidima masa kadai to ne ne ce rabbi rahamu ma karabe sa gida yace haka ai akwai dalila ce cin zai da sirta sai ka ce to Allah ya kan shi ko kuma ka masa ihsani da ka san yanda yara ke ne ka kaga me ya faru haƙƙin baban da bai soke ba shi yasa yara yake ganin wannan abu a kai za ka iyaye ku riƙe amana ce ya da Allah baka amana ce in ba za ka riƙe yayan da za ka haifa ba auren ma haram ne a kan dan a musulunci ba ana aure dan ayi jima'i ba ne dan a hayayyafa ne kuma a riƙe zuri'a a tarbiyyancice su in kana aure kawai da sha'awa ka je ka auri wannan ka sake ta ka jefar da 'ya'yan za ka samu wani yaya aure sun fi talatin da yaya daban-daban daban-daban wannan kuskure ne Allah sauye su wannan kuskure ne Allah kiyaye ya ce ina muke faƙalan nasu da manzan Allah faɗi wannan suka ce kada ibna zalika ya rasulullah suka ce ya manzan Allah ai abin da ka faɗa ba maganar ma wani mu je mu dawo mu wani shawara fara kawai za mu ba su matan da ya duk mun yi da sarran mu duk mun yadda ya manzan Allah a maida musu matan da ya ko ba ka bane ah to ga kuma ai dama kuɗi mai ba ka samu ba ga ra kuma ga zinare to kuma kuma yi bane suka ce ya manzan Allah tun da ka nemi a basu ai an riga an basu a gwani imanin sahabi ke ba wani shawara amma bari ka ji saboda manzan Allah manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam annabin rahama ne ya nuna ma kuma kiyaye haƙƙin dan adam ta yi wani ganin mutane kamar ɗari biyar sun ce mun yadda shi ma ce mun yadda amma a ransa da yadda ba ko ba ka wani kada ya ce bai yadda ba daga shi kaɗai ne kuma a yi ta a kansa a zage shi za ka shi ma sai bin amma a ransa bai yadda ba suna sai kawo wani tsari su na ji yanzu dai ku ƙara komawa duk wanda yake da ra'ayi na yadda ya bada kuyangin da aka bashi ko kuma rashin yadda zai da kuyanginsa to sai ya gaya wa shugabansa ai a tsarin rayuwa dama din da ka zama akwai shugabannin ko yanzu da abin lalace mutane ai za ka ga a titi guda ba a ganin wani mutum ɗaya mai kima da zai faɗa kowa ya amma ko tashi muna yara ƙanana kwana kwana na ai duk an gwa ko ya fita magana kwana da dare ta amma yanzu ba haka ban ya fara nisa yanzu barkanci ya shiga mutane boko ya bata mutane kowa ga yake shi ya isa da wanda yi bokon da wanda bai bokon ba da mai kuɗin da mara kuɗin kowa baya ganin kowa da kima shi kowa kawai shi ta kansa yake da gida yayansa ko kuma shi ta kansa ma yake ba ruwan hima da yayan nan kisa ga anguwa guda ba mutum ɗaya a anguwa da sai eh a yadda gari guda kamar nan ba mai cewa e kowa yadda kawai gaba ne haka ake daga fayin Allah sauyi Allah sauyi sun ga laki cewa to shikin sai dashi sun ma inna la nadari man adna minkum fi zalika mimman lam yu'adhib tarji'u ila hatta yarfu ilaina urafa'ukum amrukum to yanzu a cikinku ba za mu iya gane wanda da gaskiya yadda zai ba da kuyayi ba da kuma wanda a'a shi ransa yana so ya rike kuyayi wala Allah da aka ba shi kuyayi ya ga wata a cikin su ma yana son ta ka san tsarin waje da mace masifa ne akan so wani zai iya abu da yawa ina fata an gane ta shiga ransa yana ganin tunda kuma ta rota aka san shi yana gama zai yanta ta zai aure ta kuma ka bane kuma sai ka ce ai yanzu an yanka ta tashi a shawo har gani ba zai ji abin nan ba to yanzu ba za mu iya gane wanda ya yarda da gaske ba wanda ko bai yarda ba za mu koma gurin shugabannin ma'ana masu ungonin lawanan hakiman ku kowa ya ga mai ungosu shi ga ra'ayinsa a mai anguwa ta tara kuma idan samu lawani ga ra'ayin yan anguwata lawani samu hakimi ga ra'ayin kaza ina har a jagorin sarki gaba gida shine asalin da ake yin tsarin mulki ko ba ka bane a ce yanzu komai faru a tafi gurin sarki ai ba zai yi ba ai abin ba zai yi ba ai zaka ci to ga hakimi shi ma hakimi ga lawane yayi su ma lawane ga masu unguwanni sun yi ko a unguwar ku gongonin ku ana biya faru ta da gurin mai anguwa in yayi abin ba zai yi ba kai da gurin wa lawani in lawani ma bai faɗo sa ta da gurin hakimi daga nan har a da gurin sarki a ga mu furzukun da za ta kai mataki bayan mataki don nufa shi ne kuma ake so a rawa mutane da shi sai ake so kawai a da kawai tsarin siyasa zalla babu sarakuna a ciki a ga shi ma kashe mutane ne to yanzu yanzu na bai san kansu na anguwarsu ba saboda baka da kin da shi ko ba shi bane kuma shi a tsarin mulki kusan je kana kike ne ko ba shi bane to kaga me zaka daga ga masa wa zai je ga wanda ga masa kamar ka zo ka ga mai anguwar ku fa zai je gurin lawani abu ne na daraja da dattako da mutunci lawani ya je gurin hakimi abu ne na daraja da mutunci hakimi da gurin wa sarki abu ne mai da daraja da mutunci sarki kuma in ga abin ya fi ƙarfinsa ya kai maganar gungun da sai ɗauka mataki akan abu sai ga abin ya fi sauƙi kai baka ma sani ba amma ka maganin abu da yawa kana ta ihu a cikin gari baka san an tare maka waɗansu bala'ai da baka san kansu to sa ke za a raba ka da waɗannan masifa abu abin da kawai azumi Allah ubangiji ya kiyaye to dama da za a samu haka a ce akwai malami na addini da za a ce a unguwar kowa ya yarda da abin da zai faɗa shi malami ne na gaskiya ai da an samu suna abu da yawa in aure ne ya samu a unguwar sai a zo gurin shi in gado za a raba sai a zo gurin shi in sulhu ma za a tsakanin yan uwa da makota da waye sai a zo gurin shi ai da kowa huta ko shi ko da zai zai ga muku abin da Allah ya faɗa ne da manzon Allah ba ra'ayinsa bane sai sasanta ku sai a yi sulhu sai zauna lafiya yanzu ba mu da wannan abin aiki yanzu a garin nan wani malami ne guda ɗaya zai faɗa kowa ya yarda da an shiga masifa an shiga masifa malamin da yake jan ka sallah din da kai da shi ne liman a sallah za ka yace mutuncin sa ba ka muke bane eh to hagan to ko ta magana ne yanzu waye wani malami ne sai raba gado musamman in wanda ya mutu mai dan kuɗi ne a zauna lafiya a yadda yasa daga lokaci a a kar ku da da musifa ku je ku zauren sulhu su madan alƙali suke da muku rubutu da kadda ko shekara ɗari aka yi abin ko ce ba ruwa na amma nan karba ma ɗanka da malami ya ka shiga uku kai wani zo ce ganin ka dai wallahi ya zage ka wani yara wallahi wallahi ya zage ka ka ya ce maka malamin banza malamin wallahi tallahi ya zage ka an shiga masifa alaji Allah bai kiyaye amma akwai matsala ai amma shekarun baya ba haka bane a unguwa akwai malamin da ya faɗa kowa ya yarda ko bai fara jira za ga masa shi kuma yake to a za kira malam wani sai a zo sai a zauna aure ne lalata kasa kira wani mana sai a zai muku bayani Allah annabi ga kuma kowa da yake da kyakkyawan niyya sai sulhu kuma kashe wutar kuma a cigaba da rayuwa wata ran ina zaune a gurin wasu manyan dattawa sai wani dattijo zuciya sai tsugunna gaishe su sai ke cewa ya gode ya gode eh ni kuna da yawan ga lokaci ita to wai da kuka ba shi ne ke cewa ya gode sai suka bar labari ai matar da yake aure da suke da ƴaƴa asalin auren auren ya lalace ya ba sun su sun rabu shi wani shi ya je dawo da ita kuma baban ce yadda ta dawo saboda da shi wani kuma suke zaune ga sun tafi ƴaƴa da yawa kisa yanzu ya zo ki musu jiya kagin yanzu za ku wani abin da su mutane in kai wasa ko kanin jiki wannan ba ya samu matsala ba Allah sauke saboda ka shi yanzu ya waye ya za a tauye min yanci na to da kai da yancin na Allah sauke ya ce faraja an nasu haka mazala ya kawo dabara mai karfi ko kuma ya kawo maka da ake tafi da al'umma ko to shi ne tsarin mulki zaman tafiyar mutane kace ku koma dai ku tattauna sai ku gaya masu unguwanninku da wakilanku da shugabanninku sai ku zawo kuma da magana daga baya kace sun maraja'u bayan sun je sun gaya su wayannan mutanen gaba da haka ne ko urafa'uhum eh radan su wa kallamu urafa'uhum kace sun maraja'u sai suka dawo ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbiruhu annahum qad babu wa'ad haka ne ko wa'azanu sai suka gaya musu cewa sun yadda kowa ya ce wala mun yadda duk a da za mu dawo da abin da kamar na kuyangi a maida musu ƴaƴansu da matansu kowa ya faɗa haka to haka yanzu an samu cikakken ƴanci su da aka raba musu ganimar su sun yadda su dawo da waɗannan mata da ƴaƴan a bawa mutane ƴaƴan da matansu ba tare da an musu katsalandan ba ba kuma tare da an musu ƙarfa ƙarfa ba an ba su ƴancin su kuma sun yadda sun amince sai suka dawo suka ga manzo Allah cewa kowa ya manzo Allah ya amince da haka sai aka maida musu matansu da ‘ya'yansu. Amma dukiya kuma inda yaƙi aka yi, to an raba mayaƙa kowa da kayansu. Ya ce, walam yau ɗaya sun salama al'ansar min hali hilga na mai sha'a, a dirrabin dukiya da muka faɗa yanzu, raƙumi dubu na waɗanda aka faɗa da abin nan zinare da adadinsu da kaza da kaza bai ba wa 'yan madina ko ɗaya ba sallallahu alaihi wasallam bai ba wa 'yan madina ko ɗaya ba duk an raba ne tsakanin wanda suka musulunta a makka suka biyo na zuwa gurin yaƙi duk su aka raba wa nan gani bai ba wa 'yan madina ko ɓaya ko abu ɗaya ba su fa wajadu fi anfusihim ala sallama fa ballaga zalika sai suka ji wani damuwa game da abin da manzon Allah yayi ya za a tara dukiya irin wannan ana ganin kuɗi yin ruwa raƙumi dubu goma sha wani abu duk a rabe dubu ashirin da ku raƙumi dubu ashirin da ku duk a raba mutane balarabe a lokacin mai babban arzikinsa raƙumi ne ko ba haka bane ga ƙananan dabbobi sama da dubu nawa duk a raba ga zinare kuɗi liquid kuɗi asalin kuɗi duk a rabe bamu da komai mu a ciki sai suka zo damuwa a ransu ka san shaɗan ko zai halaka su ya manzan Allah kuma zai haka su suka fara tunani irin wannan abu sai labari ya zo manzan Allah cewa ai ga can ƴan Madina isa cikin fushi da bacin rai saboda ba ba su komai ba fa qama qadiban ko sai manzan Allah ce fa jama'ahu sai ce a ji a kira su gaba ɗaya ƴan Madina su duk wanda yake da asar ne ya zo manzan Allah yana neman sa suka zo su wa qama qadiban sai tashi yana musu huduba yana lacca yace kamar wata kusa ya haini kuma da tabbata a cikin ya haini bukatar musulkin yace ya masarar ansar ya kulan sarawa yan madina ma qalatun ballagani ankum na ji wata magana da aka faɗa game da ku kun faɗi wata magana da aka kama labarin ta wadda da tan wajadtumuha fi anfusikum kun samu wata damuwa a ranku dangane da ba ba komai ba a ganima da aka samu aikin ku ne haka ne ko ba shi bane a za su haka ne ya ce to ku dakata ya ce alam atikum dalalan fa hadakum Allah bi ba na zo na same ku bane a garin Madina kuna batattu babu addini babu shari'a amma zuwa na kuma sai Allah shi da ku addinin musulunci wannan ba ni'ima bace qalu Allahu wa rasuluhu amannu ko ina muke eh ya ce ko ina muke ya ce wa alatan na sami ku talakawa ba ku da wani kuɗi ba a gana kuma lahubi amma zuwa na garinku ya zama birni ya zama daula ya zama kaza kuka samu arziki ba haka bane da garinku kawai ba ku da kosi su kafin talauci zuwa na garinku kuka samu shari'a ta addinin musulunci kuka samu kuma dukiya ta same ku saboda zuwa na eh wa ada'an na same ku tanku alarrabe da al'ausu da kazral garin ku daya ba ku shiri duk shekara sai ku yi yaki in aka yi da in rani ya zo kowa sai tsaya ba dan Allah ba saboda talauci dan ba da kusi da damuna kuma shiga aikin gona kuma haka bane da kakar fari an samu amfanin gona ta kuma dawo yaki ai ta yaki watanni uku na kaka ko hudu su kare kuma sai a shiga a ɗaga ta yaƙi haka suke rayuwar sama da shekara ɗari da al'ausu da kazarar ba a shiri amma zuwan manzan Allah sai Allah haɗa kansu suka zama ɗan uwa har Allah shirinta masa cikin Qur'ani ko yawwa yace ila miki falafallahu bainakum qulubakum zuwa na sai Allah ya haɗa tsakanin zukatan su zama ɗan uwa al'ausu da kazrin zauna a guri ɗaya sai auri junansu ko aka yi auratayya aka zauna kamar kowa lafiya kalau saboda musulunci ya haɗa su an manta wancan gaba da bakin ciki din da ake fama da shi alu suka ce Allahu wa rasuluhu amanu wa afdal Allah da manzo su suka fi kowa yin kyauta da baiwa kuma sun fi kowa daraja ma'ana duk abin da ka faɗa nan haka ne Allah ya ba mu wannan abun sadiyar kai manzon Allah sun maƙala sai ƙara cewa ala tujibuni ya mashal altar ba za ku bani amsa bane ya ku ɗan madina ku ban amsa mana kalu suka ce bi ma za nu ji baka ya rasulullah ya manzan Allah to wata amsa za mu baka me za mu ce maka kai din ga ya mana me za mu baka amsar ma ya manzan Allah saboda ba san me faɗa ba ko yana tambayar su ban same ku a cikin talauci ba zuwa na kuka zama masu arziki ban same ku ba ku da shari'a ba babu addini ba kaza ku ga zama kuma ga addini ga musulunci ban same ku kaza ina ta faɗa masa abin da Allah ba saboda zuwan manzon Allah garin Madina yace ku bani amsa mana suka ce ya manzon Allah me za mu ce maka ku duba sahabi fa da tarbiyya ta sahabi al-ansar wai amsar ma manzon shi zai koya musu yaya za su ba shi amsa saboda tarbiyya irin ta su kala sai manzon Allah ya ce ko ina miki amma wallahi na rantse da Allah laushi tum laqutum da kun ga dama kuma da sauku ce ko far saddaqtu kuma in kuka faɗa abin da zan faɗa muku nan gaskiya kuka faɗa ba ƙarya kuka yi ba fal saddaqtum wa suddaqtum kun faɗi gaskiya kuma dole a gaskata ku na fata an gane yace abin da zan faɗa muku din nan da kun faɗe shi kun faɗi gaskiya kuma dole duk wanda ya ji yace kun yi gaskiya da kuma sai ku ce ataina ko ataitana mukazzaban fasaddaqnaka ko ma da sai ku ce min ai ka zo mana mutananka sun ƙaryata ka mu kuma sai muka gaskata ka Allah ke ga musu fa waye sai ga manzo Allah na magana ai wane ai imanin ka sai bai lalace kuma kai manzo Allah gori ya isa ma kai kuma asuwa wane mutum eh yace da sai ku ce ka zo mana kai ma ai ai mutanen ka sun kare ka sai muka gaskata ka wa makabulan fanasarnaka mutananka sun tabar da kai sun kore ka amma mu muka ka muka dawo da kai muka baka gurin zama a garin mu muka mai da kai dan gari shugaba ma a gari gaba ki ko wa daridan fa awainaka sun kore ka mutananka muka muka baka mafaka muka baka gurin zama a garin mu da sai ku faɗa mu haka wa ailan ko haka ne ko fa asai fa asai ne fa asai naka aujattum alayya yace to wai ku faɗa mu haka ku ce ai ka mun same ka same ka zo mana ne an karita ka a makka mu kuma ba gaskata ka mutanenka sun tabar da kai mu muka zaka garin mu mutanenka sun kore ka muka baka mafaka mutanenka sun maka duk abin da bai dace ba mu muka mai da kai babban mutum mai daraja mai kima kuma da ku ga mun haka ai ina waye sai faɗi wannan abin eh ya ce a wajattum alayya masar ansar yanzu ya ku an sarawa ni za ku da na ba da dukiya ban ba ku ku ji haushi na ku rinka jin ba ku ji daɗin abin da na muku ba kamar ka ta haka manzo Allah ke gaya musu eh filu a'atun min ad-dunya kuna jin wani haushi saboda ban ba ku wani abu na karantar duniya ba dan wani kalkalin duniya yo a'a dan wani abun da bai kai ya kawo ba saboda a duk dukiyar duniya ai dan wani kankanin abu ce saboda ɗayan biyu duk tare da da ka mallaka a duniya ko ta ƙare kafin ka mutu ko kuma ka mutu ka barta kuma wani abu Allah ga dama maka azaba sai maka tsawon rai ka da jin daɗin kuma a duniya da dukiyar kuma gaban ka ko ba ka bane wanda ya ga a ka duba tarihin Alhaji Amin ɗanta ta Allah masa rahama yace da kansa yace shi yanzu a duniya ba abin da yake jin daɗi dukiya kan ahi Allah ne kaɗai masa abin da mallaka shi wannan yace ba abin da yake da daɗi a duniya ba wani abu da yake burge shi a duniya shi burinsa kawai Allah ya sa ya cika da imani shi abin da yake so amma maganar ya dole an gama ne to haka Allah zai ga dama sai ka ka tara dukiyar sai ka Allah ma tsore kuma tun kana jin daɗin abu har ka waya gari baka jin daɗin sa tun yana burge ma har baya burge ka ana kai matsayin haka ko ba wani abu da ke burge kai in gida ne kayi kayi gidajen motoci jirgin sama komai ma kayi kuma ga kanan kana fama da rayuwa yace yanzu saboda wannan kuke jin cewa wani abu talaftu biha qauman liyaslimu wanda kuma nayi haka ne dan in jawo zuciyar wadansu mutane dan su musulunta ke sa fa na masu dukiyar ba wai dan na fi san su akan ku bane na fata an gane yace ina ne wa wakaltum ilku ila islamikum yace ku kuma sai na bar ku akan imanin ku da musulunci ala tardawna wa sal ansar ya ku yan madina yanzu ba za ku yarda ba ba za ku so ba an yi zahaban nasu bisha'in wal ba'iri wa tarji'una isma ila rihalikum yanzu ba za ku ji daɗi ba a ce mutanen makka mun gama yaƙi da za mu koma gida sun kore raƙumansu da dabbobinsu sun tafi garuruwansu ku kuma kun tafi da manzan Allah garin ku wanne bi babu ku haɗi mai ku a ce manzan Allah ɗan garin ku ne ai abin ba ƙaramin daɗi ba ne kuma wani abin mamaki ne mutanen madina wata shekara da muka jakin haji muka hira da wani saurayi sai ka tambaya mun shiga tafsirin sa ne yana son tafsiri sai ya ce mana mu ɗan kila muka ta Najeriya ya ce ya Najeriya akwai daɗi muka ce da sosai ma ko haka suka ce wa daɗi ke ya kalli wani abokin mera gaban mata ya ce kana da mata ya ce matarsa biyu sai ne burki ya ce mata biyu ita kifa wannan shi ma kaza wannan fa wajen mun hudu ne a motar kina mamaki ya haka mu matasa kuma muna da har muna da mata to kuɗi muke da shi muka ce a akwai kuɗi fa Najeriya fa kuɗi daɗi fa muka ce kai fa ya ce ka ina shi yanzu ana ya isi mata ne haka yace yace ya isi na isi ne aure yanzu ana ina nake da kuɗi haka yace mana yace wallahi bai isa ba yace ah ga kada mota yace a ba motar sa bace kamfani za ka je ka ba zakadinka da kake kai dan kasa ne an sani sai a baka haya kai wannan aiki lokacin alhazan kawai shine in da baka karatu bane sai ya karatu ya gama karatu a jami'a sai baka samu aiki ba na tambaye shi sai ce kai ina aikin nake yace wallahi nahnu ansar mazlumin haka yace mu yace wasu yan Madina wato ta saki ya san saurayi shi kullun yana ganin hukuma ta tuce shi haka yace yace wallahi su yan Madina ana zalunta su ake wallahi ko kai karatu ba za su baka wani aiki ba sai dai a baka wani aiki a masallaci in sai baka da sai baka da hankali ana biyan kuɗi a lokacin mazan miliyan da za a biya ko dubu ɗari nawa a je nan a masallacin ai sallah sai kuma a ce nan ne gurin ajin ka cewa wai baka baka da aiki wai ba ka wai mutawwab a masallaci masu gyara sahu irin masu gyara sahu din nan ko masu cewa kar ku shiga nan ku shiga nan shi ne baka da aikin fa a cikin ni'ima fa mala masallacin manzon Allah fa wai wai sai na wasa wani abin ta ah to shi kenan tun da ba sa ku aiki yanzu ka shirya mu tafi Najeriya da kai yace la la la la la yace la la wallahi nasdir nujawir sallam wala ka yace mu yace za mu yi hakuri da abin da ake mana na zalunci din muna makotaka da manzon Allah ba komai a duniya wala ka yace mu dan madina ne to haka wannan ai ba karamin daraja bace a ce manzon Allah a madina yake kai kuma na aka haife ka kuma kai musulmi ne ka yi imani da shi ai abin ba karamin daraja bace ma sai manzon Allah ke tambaye su yanzu ku ba za ku yarda ba sauran mutane su kore raƙuma da awakansu su tafi garuruwansu ku kuma ku juya tare da manzon Allah cikin garinku ai za ku yafi daraja ai ina fata an gane eh yace ina ne fa wallazi nafsi biyadihi na rantsi da wanda nake hannunsa ko ina ne lama tanqalibu bihi kairun mimma yanqalibu bihi abinda ku ƴan Madina za ku koma da shi garinku ya ku daraja ya ku matsayi ya ku falala sama da abinda su waɗanda aka ba wa raƙuma da kuɗa sama da shi garinsu saboda kuɗi da raƙumi da waye ai abu ne wanda yake ba na abin kima bane ko kuma zai kare kuma za a karar da shi ko amma kufa manzan Allah ba kuma da shi garin na ku ya ku daraja a yana kwantar musu da hankali sallallahu alaihi wasallam yace walaula hijratu ba dan ladan hijira ba ba dan matsayin hijira ba da kuntum ra'an min al-ansar da ni kaina zan mai da kaina dan al-ansar ne ni ba muhajir ba amma tunda muhajir ne ni nayi hijira to wannan ladan hijirar shi ma da ibadarsa to zai da a matsayinsa amma me ya faru mun za nuna muku ba don wannan abun ba da shi kansa ma zai so a ce dan madina ne a ga ƙarin daraja kenan ko yasa manzo Allah yayin maganin ganu na hadisai masu tarin yawa game da darajar mutanen Madina yace za a waye gari imani gaba daya zai koma sai garin Madina kamar yadda maciji yake koma cikin ramin za a waye gari a duk duniyar gaba daya ba za ka samu mutum mai cikakken imani ba sai ka je Madina ga su dai musulmi da su mara kuma amma imani cikakke to sai ka je madina ga wannan kare ba kare daraja ba ce sannan a duk duniya da ku abin da yafi wannan duk duniya duk in duniya take ita ce kaɗai za ka samu dausayin aljanna raudar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya karfi magana kenan yace duk wanda kuma ka binne shi a cikin baki'a dan aljanna to da Allah na ga amma ka sai larabawa su faka shiga bala'i ba ko kuma kaza an ce kai Saudiya kuma alaji kuma Saudiya ai su ma duk kaza hatsari ne a ci eh yace ba dan hijira ba da ni malaka da ce dan madina ne yace walau salakan nas shu'uban wa wadiyan wa salaktu al-ansari shu'uban wa wadiyan kasatu shu'bal ansari wa wadiyan yace inda mutane za su ga wani kwazazzabo ko wani kwari ana tafiya a jeji ga tsaunuka ana cewa guri kwazazzabo za ga irin hanya ga manyan duwatsu guda biyu sun tafi dogi ga hanya yar karama za a ganga ta take ta ko to sai zanto yan maka sun bi wannan hanyar yan daifa sun bi wannan hanyar yan waye sun bi nan to ni manzon Allah zan je in bi hanyar da yan Madina suka bi ne ba nan ba ta kowane gari yan mutanen kowane gari ba yana nuna maka mai matsayinsu abun manzan Allah ya dake ƙaunarsu sallallahu alaihi wasallam ko ya ce ina miki ya ce al'ansaru shi'arun wannan su disaru duk mutane ce al'ansar mutanen madina su ne shi'arun cikina. yanzu kana da bin a jikinka ko kuma ga rigarka to ita destin ba ta ita ta yi kan fata jikinka ba to ce yan madina su ne suke kusa da ni saurayin mutanen duniya ko suka kamar babbar rigar da kai kaga kenan ma yake nuna maka matsayin su suna kusanci da manzon Allah fiye da kowa a duniya yace duk mutanen duniya suna matsayin rigar nan ta waje amma yan madina su ne asalin yan ciki na ma'ana gani ga su kaga wannan kadai ya nuna maka darajar mutanen madina da kimar su ya ce Allahumma ya Ubangiji irhamil ansar Allah ka ji kallon sarawa ta musu rahama wa abna'ul ansar da ƴaƴan ansarawa wa abna'u abna'ul ansar da ƴaƴan ƴaƴan ansarawa wane mutum alaji eh wane mutum daga baya gaba fa duk duniya ba wanda mazalla ya musu addu'a irin wannan Yesu yace Allah ya ji kansu su in personal da ƴaƴansu da ƴaƴan ƴaƴansu ma jikokin kaga zuwa su gaba ɗaya kenan ko in san ka samu kuɗi ka tafi madina ka yi zaman ka kai sai gida ya zama har ka mutu kawai lafiya kan amma sai kuɗi ka kuɗi ko to Allah ba mu da albarka kawai a ce muku ina bello ya koma madina a ga shi ke da kawai ni da ku kawai dai muna waya masha eh shi ke da kawai ya ce ina miki kala babatal qauma suka fasa da gaba ɗaya su hatta asba'u lihahum suka daga gemus da kuka saboda farin ciki manzon Allah ya yayabe su ya nuna musu matsayin su ku ba maganar kaza ba ku dukiya bane kun fi karfa ba ku kuɗi ma ai ai kuɗi zai kare yanzu da kamar kuɗin nan wasu makasan sunan su ne ba ka san ma tarihin sa waɗansu amma ka duba irin addu'ar da manzon Allah ya wa zuri'arsa da garin su da kuma su ba saboda matsayin su ko to shine ya ce wa ƙalu suka ce radina bi rasulillahi kasman mun yadda da rabon da manzan Allah ya yi abin da manzan Allah ya raba ɗin nan daidai ya ba su dukiya mu kuma ba mu kanshi mun yadda mun amince eh wane mutum eh wa hazzan ko mun karɓi rabon da manzan Allah shine rabon mu tun man sarfa sallama wa tafarraqu sun Allah ya koma haka da an kace wannan wutar kenan sai kuma kowa koma kuma masaukin shi kenan sai mu tsaya anan ko to haka nuna maka matsayi da daraja na mutanen Madina shi yasa aka ga wani abu da Allah ya wa garin Madina ka tambaye wanda ya ji haka ko Umara ita garin Madina ta fi maka ka ji ka anse to sai Madina to ka ji ka cikin nutsuwa ko za ga su kansu Laraba Madina asalin ƴan Madina nutsuwar su ma ba irin ta ƴan maka bace kuma da sai kaunar mutane ko to shi yasa ka samu kuɗinka to ka je ka kai aikin hajji ko Umara Allah ta albarka subhanaka allahumma bihamdika to ayi ayi tambaya a ya halatta masu sama ina so sai hatsi ne buhu biyar zai ajiye da damuna zai sayar ya noma ya halatta ka san mutane suna yin mummunan fafta game da abin da ke cewa ajiya sai zaga din mai sayan ka aje ma kawai dan wuta ne ta rika nema masa alkaba'i da musu huduri malamai suka ce shi kullar shi ne duk abin da ka faɗa in ba a ilimi ka faɗa ba ko kuma shirin ya kai ko ka hankawar ka tsana abu ko ka zagi abun ba shi ka kuce abun shaida kuma tsinannen abu bane fa na fata an gane suka ce mene ittika ta ta magana kansa ne idan mutum da kaka yanzu ba haka ake ci ba yanzu duk abu da ku kodi shaka kasuwa kasiya ka ajiye a musulunci ba kai haramun saboda kakar abinci aka kawo abu a sayar a kasuwa inda ake samun haramci shine lokacin da abu ya yanki ana buƙatarsa kai kuma kana bi da kuɗi sai ka cire kuɗinka ka siye ɗan sauran wanda yake hannun mutanen ma kuma halau ka je ka ajiye don ya ƙara tsada kun gane amma yanzu wani kakarsa ce manomi ya yi noma zai cire iri shi zai ci ne me zai yi da shi zai kawo kasuwa to ya kawo kasuwa sai ka kuma kashe kar a siya sai me kake so a yi shi to bari zai noma kuwa to sai ka siya in kana da kuɗi ka siya ka ajiye wata ɗaya wata biyu wata nawa ya tsada ka tsere wannan ka ta halar ba mun riba ba nan haram a ciki wani zance ne ilimi na malamai ba shi bane hodin abin da ake cewa hodin shine ka siya abu a san da yake tsada dama an ya ana buƙatar abin a lokacin sai ka kuma ka je ka siye shi gaba ɗaya don ka ƙara sa mutane cikin tsada kuma kai ɗin ba sai da za ka ba ajiyewa za ka yi don ya ƙara tsada gaba amma yanzu kaka ce in ba fitar an siyar ba to shi mun ya mare da rayuwarsa gaba gida in ya sai wake dan me yake yin wake da shi zai yi zai in ya saida zai ya sa aure shi ma zai ƙara aure zai sabon dinki zai gyara gidan shi zai je kaza zai ba haka ake ba duk galibi haka ne fa so wannan ba shi bane hodin a musulunci da ba idan mutum ba shi bai san abun ba kawai sai abun duka ɗaya zai tsitsire mutane shi ke wannan ba shi bane hodin da haka ya halatta ka siya abu sanda ke cikin kakarsa ka ajiye shi sanda ya zo ana son ya ya ƙara kuɗi ka tarihi ya halatta illa abu na gazo shi ne sanda ya fara ƙara kuɗi ana buƙata a siya ya yanke yanzu to ka fitar ka sai da naka ya za su ga tsadar da bala'in shi ne an ƙara kuɗin yanzu ta zo ka ce a ba za ka saida ba sai ya ƙara ƙara kuɗi ko a ga babu tausayi a cikin wannan babu tausayi a cikin wannan abu amma dan ka sai ka daga ka aje wannan in dai malami ne na Allah mai ilimi ba kai haram ba to bare ya ce maka noma ma zai ya sai hadin sa buhu gari ya aje zuma ma zai shi kuma farashin kaya Allah ne yake daga shi kuma yake saukar da shi ba dan adam bane ba yin dan adam bane zaka iya siya Allah karya abu zaka iya sa kuma za daga shi shi yasa Allah ba abin da bai iya ba zaka innamal a'malu binniyati na fata an gane amma dai wannan ba haramun bane ya halatta ya kayan su insha Allah wallahu a'ala mm zakka mm buhu biyar da rabi ai ita ba buhu ake aunawa ba kwano ne kwano ne yake ci buhun to ai ba kwano bane ba buhu bane da amur kwano ne take ci suka ce ai ana awu da kayan awu ake amfani da shi in adadin ta kai zakka to sai a raba gida na damuna ne ko na rani to haka sai a raba sai a bada abin nan da yake ce masa ɗaya bisa goma in kuma na rani ne sai a bada a raba a bada nisful ushiri a raba shi gida a shirin a bada kashi ɗaya shi ne abin da suka ce malam wallahu a'ala eh shi kenan shi kenan samu